أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان وهنا له فداء insha Allah za mu tashi daga aya mai tan da talatin da hudu wallazi na yi tawafona minku suratul baqara wallazi na yi tawafona minkum wa ya zaruna azwajin ya tarabbas na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira waɗanda suke wafati cikinku ko mumine ke kuma su bar mata na aure ke to su matan za su dakata da kawo kansu za su yi dako tarabbusi mun kore shi baya daban-daban za su yi dakowa su za su jira ke su zauna ba tare da sun yi aure ba bi an fusi ne da kawo kansu su zauna har wannan gwargwado arba'ata ashirin ashirin wata hudu da goma itifakan an ce aina nufin kwana goma ne ko kuma mu ce da larabci ashara ta ayyamin yake ne sai ce wa ashara ma'ana ashara ta ayyam an ba ce ayyam ɗin ba kuma sai aka shafe ta ɗin ashara ɗin don abin nan taglibin layali don jam'in layali zai koma zai koma mazakari ne ba zai zama asharata to haka nan ba za a ci asharata layalin ba sai dai a ci ashara layalin saboda galib rinjayar da layali sai aka ce ashara wannan hukuncin ya haɗa duk matar aure ba tare da togo da cewa tana da ciki ko ba wani irin nau'in aure ne da'imi ko mafi to iddanta na mutuwar miji shine wata hudu da kwana goma mu muna cewa kwana da hausa kwana kuma yana nufin wuce dare ne amma duk ɗaya ne ko aka ce ayyamu ko ka ce layali duk ɗaya ne don anan ma kaga da aka ce an ce masa ashara ba a ce asharata ba saboda taglibin layali ko ka ce ayyam ko layali duk ɗaya ne muka ce kwana kaza ko yini kaza duk ɗaya ne tunda yake ainihin muka ce yini muna nufin dinga kwana sa kuma muka ce kwana muna nufin har da yini sa wato dare da yini ko yini da dare wa'annan awa 24 ɗin ne shi ne wani lokaci muka kira su wihinnai ayyam ayyam duk da layali layali ma duk da ayyam kamar yadda zo cewa ainihin lailatul qadari ainihin yinin da ya zo bayan lailatul qadari din shi ma yana da darajar lailatul qadari kar kai sake in ka yi aiki da dare da rana ka kwanta bin shi ma yinin daraja shi ɗaya ne da dara ko ba komai a sama awa 24 ne dara a nan ƙasa ne muke ganin shi yana wucewa amma su zai zama a sama awa 24 to shi kenan wannan da yana nufin ashara ma'ana ashara ta ayya kuma me yasa aka ce ba a ce asharatan ba aka ce arba'atu ashhurin ba a ce wa asharata ba sai mu ce dalili lamirin ya koma ne a kan layali sai aka galibantar da shi wannan kuma wani nau'i ne na hikima to da wasu muka ce kwana goma ya yi daidai to kuma tun an ce wanda ma'ana wa'anda mazajensu suka mutu da yake ana hidabi da mummuni ne ta aka ce waɗanda suka yi wa fati cikin ku ma'ana suka rasu to in kuma su bar mata na aure su matan za su kame kansu har wata hudu da kwana goma ba tare da sun yi aure ba ma'ana ah, matan matan muminai in muminai suka rasu to za su yi mu- za su yi musu idda na wata hudu da kwana goma ana ce musu iddan wafati i- iddan wanda mijinta ya rasu kenan za ta zauna wata hudu da kwana goma a cikin suratul talak an bayyana hukuncin iddan mai ciki a nan da muka karanta mu kawo shi ba amma a- ba a kawo shi a nan a bakara ba. amma a talak an ce wa ulatun ahmali ajalahunna an yada ana hamlahun masu ciki mata masu ciki ajalinsu ma'ana iddansu lokacin ƙarin iddansu su- su haife ciki cikunansu wato mace in aka in in in in aka sake ta tana da ciki to haihu- haife cikin ne arewan iddanta idan sakinta aka yi to ba za ta yi salasatu kuru ba kamar yadda aka ce walil madalaka almadalaka ta yadda rabbas na bayan fusi na salasatu kuru idan sakinta aka yi ba za ta ta yi ainihin ɗayan- ɗayan biyun za ta yi idan ta yi sala- sa- salasatu kuru in ba ta da ciki in ko tana da ciki in ta haihu to a nan in ta haihu tun da ke ita ba tana ta- ta- tana ida in ma da salasatu kuru ne wa in ma da haifa ciki saboda haka haifa ciki in ya zo shi kenan ya ba batun ƙura bai taso ba sab- saboda ba su gwamu ba bilhassil ma ita mai ciki ba ta kan yi bai- bai ta kan yi haila ba ballanta na ilisab saboda sa ƙuru ya kau ga mai ciki a saki nake batu amma idan wafati ba idan miji ya rasu ne to abadul ajalai ne wanda ya fi tsawo daga cikin ajalorin ɗaya bai kankara ɗaya ba idan ma- ma- miji ya mutu ya bar matarsa da ciki to in ta haihu ƙasa da kwa- wata hudu da kwana goma kafin wata hudu da kwana goma sai ta haihu to sai ta yi wata hudu da kwana goma in kuma wata hudu da kwana goma ya cika ba ta haihu ba, to sai ta haihu wanne ne ajalinta wanda ya fi nisa cikin biyun nan saboda alkur'ani ah, baya karo da juna ɗaya ɗaya a nan baya karo ba nasu yi da mansuri ba ne. sun tafi tare ne ko ba lo- tare suke aiki wa'annan ayoyi walatul amal amal ajalahun an yala an yada an hamlahunna da kuma walladina yatawaffawna والذين يتوفون منكم ويرزقون ازواجا يتربصن بانفسهن ثلاثه اشهر وعشره duka za ka wama su ne su yi aiki tare an fahimta ai tunda aiki tare za su yi to abadul ajalaini ne ya shigar da ɗaya ɗaya ya shiga cikin ɗaya ke ba ya kankara ɗaya ba an fahimta ai ɗaya ya shiga cikin ɗaya idan idan ta haihu ƙasa da kwana wata wata da kwana goma sai ta haihu wata da kwana goma in wata hudu da kwana goma ya cika ba ta haihu ba sai ta haihu an fahimta ai nan an kawo batun wata da kwana goma ne a wani wuri ne kuma aka kawo ciki na faɗin wannan ne domin akwai a wajen ama suna cewa wai in ta haihu shi ke ko da bai wata hudu da kwana goma ba. har ma don zarɓaɓe har da cewa ma wai ko tana naƙuda yana gargaran mutuwa tana naƙuda yana gargaran mutuwa to sai ya cika kafin ta haihu yana cikawa sai kuma ta haihu shi ke wai ta gama haihu. to addini dai ba ra'ayi ba sai mu ce muku ina kuka samu wannan sai su ce sun fahimci cewa in ta haihu ta ƙara iddata ne sun ce haka haka ne in ta haihu ta ƙara iddata to ina kuma tarabbus na wata abu kwana goma ina yake shi ku kun kankare shi ne shi kuma a cikin alkur'ani tarabbusin nan na arba'atu ashhurin wa ashira yana nan ko baya nan mukami ne ko ba mukami ne mukami ne to ya za a ce in ta haihu shi kenan kuma idan ta haihu da ainihin ƙulatun amma da ajalahunna an yada ana hamlahunna shine kawai yazo to fa zalik amma tun da tarabbusi ya zo to ta da muka ce ma- to salasatu quru ba ya sai mu ce ai ba su gamuwa da ciki salasatu quru suna gamuwa da ciki ba su gamuwa amma arba'atu ashhurun wa ashra da sal- a- a- a- da ulata da da da- da hau- haife ciki suna gamuwa za su iya tafiya tare sai mu ce hatta ko wannan sai- kuna bukatar ku kawo mana nassi da ya nuna muku da ya nuna mana cewa ainihin ita wannan aya an goge hukuncin sai ku kawo mana inda aka ce an goge hukuncin in ko tana nan mu kama tana nan tana yi ba ta kankar wancan ba wancan ba ta kankar wannan saboda ka tare za su tafi ya za su yi ta- tafiya tare abadul ajraini wannan kuma shine aka rawaito daga amirul mu'minin alayhi salam wanda yake kuma zancen amirul mu'minin hadisin manzon Allah ne hadisin manzon Allah hadisin jibril na jibril daga wajen Allah ne to ku ku gaya mana ta ina kuka sami naku illa ya ku ce mana wani ya ce kaza a ina ya samu ko ana masa wahayi ne shi wani eh wani haka ya ce wani kuma babba ne a wurin ku amma a- annabi wani ne shi fal ya kun ma ya kun abin da ya faɗa a yi wurgi da shi a kama wanda Allah ya ce halas to wata hudu da kwana goma ɗin nan ah, an ado shi ne kamar idda a cikin shi akwai wani abu da ake ce mashi ihdad shi ihdad ya bambanta da idda shi idda kwanaki ne shi ko ihdad wa- wani abu ne na jaje nau'in jaje ne a lokacin da mace take yin idda na wafati a lokacin take ihdadi wanda mutane mu suke ce masa takaba ma'anar takaba tana jajen mutuwa a lokaci guda kuma ake yi. lokacin da take wannan iddan na wa'annan kwanaki a lokacin da kuma za ta yi eh, ihdad to shi ihdad ainihin ta- ta- takan zama bata bat- ba- ba ba ta yin abubuwan da ya nuna na murna ne kamar sa kaya masu tsada da ado da gwalagwalai wanda aka san mata da shi ba za ta ci abu ado da- da kaya masu tsada ko ta bulba da turare mai kanshi ba ko da za ta kwanta ne kwanaki shine shine shine shine takaba da Hausa amma ba kazanta take ba tana sa bakaken kaya ne ko turi turin saki kuma ta zauna ba wanka ba wanki za ta yi wanka za ta yi wanki amma ba za ta yi ado ba shine tare suke tafiya su da hidad da da idda din فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالم- بالمعروف إن سن كي أجلن wato su mata ɗin sun kai ga ajalin su na wata hudu da kwana goma ina to babu laifi a kan ku ku sauran mumine kenan ko kuma ko ko waliyan su wa'annan matan ba laifi a kan ku na abin da suka aikata da kawo kansu bisa zaɓin kansu ba ba ba ba laifi gare ku kar kuma ku ce me za ku yi kaza kamar al misali in bayan nan sai ta ce za ta yi aure ba sai a ce "Mm, mm, yanzu kamar wani ya rasu sai ki zo kina yin aure wannan ai baki girmama shi ba. kamata yake ta zaman ki har sai kin mutu tunda babban mutum ne babban mutum ne kika aura ko kuma a ce haba wanci ko shekara baki ba mm, har za ki aure kamar dama kin kosa ya mutu to duk ba ruwanku ko ba ko ruwa ba ruwanku ko mutanen gari yan tsegumi da su ku waliyai duk abin da suka yi da kansu na zaɓin mijin da suka so su aura in sun so su yi auren to wannan kuma ba ruwanku ko kuma a ga ta je ta sai kaya mai tsada wanda muka ce ba ta ado da kaya mai tsada ba mu ce ba a kwanciya a gado mai taushi ko a tsabce a jabar ɗaki da labule mai kyau ko ba lura ba ba mu ce ban da wannan ba wannan za ta iya zai zama ɗakin da akwai da ruma gadonta ma akwai katiba da shimfiɗa kuma za ta sa kaya masu tsafta amma ba masu tsada na musamman kuma za ta tana iya sa ɗan kunni na jeka nayika wanda ɗan ba ka rasa ɗin nan ba da ɗan sarƙan wuyan da ba da ɗan warwarwar hannun da ba su da tsada ban da abu to in bayan ta gama ta adonta a gidanta masana ake ne ba ta yi tabaruji da fita ba ta kuma aka ga kuma yanzu kuma ta ɗan fita da 'yar jakarta kai waye bazarwa da jaka to ba ruwanku amma in su abinda suka aikata bil ma'ruf ma'ana shari'a abinda shari'a ta yarda da shi ba komi da suka ga dama su yi ba har wanda ya sama saba ma shari'a banda tabarruji al misali in ta yi tabarruji sai a ce ana iya ce mata hai wance kuma zaki tabarruji wato bil ma'ruf wanda aka sani bisa shari'a in suka aikata abin da ya dace bisa shari'a aka ga suna magana da zawarawa za ana shirin aure to ba ruwan karku ce da ni wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai ba da labarin abin da kuke aikatawa ne ma'ana ainihin wannan a cikin a cikin shi akwai nuna da cewa to ainihin in ma kuka abin da ya kuka saba masa to ku sani fa za ku ga sakamako ma'ana ke duk ba yana nufin wai in an je lahira sai ce ai kai kaza kai kaza kai kaza kawai fasa idan laifuffuka kai aka ce aka baka labarin kayi laifi ka ga mene ya zai biyo bayan baka labari a baka labari ka ji kawai kama ana karanta maka labaru a ce ka yi kaza ka yi kaza ma'ana za a ga sakamako saboda haka ma'ana a ji tsoron allah kar a abin da ya saba masa to adatan mukan so mu mu karanto yan surawayi ko ba komai za su nuna muka cewa abin da muke faɗa ba ra'ayi ba ne cewa za su yi tarabbusi mun ambaci cewa za su yi tarabbusi kwana a wata hudu da kwana goma muka ce kwana din nan idan ya ce ainihin wannan ba bukatar mu wannan tun da lugari da anisi ne na abin an an galabtar da layali ne sai aka ce ashara sai anan ba a ce asharata ba to aka ce kuma ainihin an sanya waɗannan kwanaki hadda ɗorin goma don a bayan mun karanta wa'adin ila'i aka ce wata hudu kawai nan kuma sai aka ɗora goma ce nan daga cikin ainihin ana cewa saboda janin in akwai shi galiban al'amari yakan harraka ne bayan wata uku idan namiji ne yakan kuma harraka bayan wata hudu ne in mace to sai aka ɗauki wanda ya fi tsawo sai kuma aka ce a ƙara kwana goma don a tabbatar da haka tun daga cikin dabarorin idda hikimomin idda har da cewa a san cewa ko akwai ciki idan ba ma abociyar ciki ba ce ita wanda aka saka ba a san kila tana iwa akwai ciki to idan kamar kuma yadda shi ne hikimar yin idda ga wanda aka sake ta tana yiwa akwai ciki shi yasa aka ce salasa ta kuru don ya tabbata ya salasa kuru ba ciki ke shi kuma wannan sai aka ce to wannan a wannan sai aka kawo kan wannan na cikin hikimomi da mutane suka suka fahimta amma akwai ruwaya cikin ilalin shari'i wanda yakan kawo kowane abu da shari'a ta ce ai ya ce menene illansa ma'anar illansa me yasa aka ce ai haka daga imam rida alaihissalam ya ce allah ya wajabta mata idan mijinta ya yi wafati cikin abin da ya wajabta a kanta in ya yi mata ila'i in ya mata ila'i ba mun ce wata hudu ba ne sai ce kuma allah ya san iyakan dauriyar mace da rashin miji shine wata uku shi yasa ya ce ainihin a ila'i ainihin wata hudu ne kare wuce wata hudu wato kada ya wuce hudu wata hudu mutum bai taki matarsa wujuba wannan mun bar hukuncin shi wannan yana faɗa mana hikimar yin wannan ne sai ce shige irin wannan sai aka ce wata hudu amma na an ƙara ɗorin kwana goma a ce daga imam sadiq ya ce da annar wannan kuma wato in ka gwama hadisan wannan ya faɗi dalili sai kuma ya faɗi wani dalili kuma imam sadiq alaihi salam ya ce da annar حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا في أربعة أشهر وعشر zafin harara hirka kamar wato kasan da ɗaci ainihin miji ya rasu to zafin saki ga mace yana rabuwa da ita bayan wata uku kuma ainihin shi ko zafin mutuwa baya kwantawa sai bayan wata hudu da kwana hudu wannan cikin ilal shara'i wato ainihin kowane akwai dalilin da yasa akai akwai hikima ciki wato kaga ila'i ya ce ainihin dalili an san ya kan dauriyar mace kenan allah da ya halicce ka ya san haka shi yasa ya ce ba kar a wuce wata to kuma ainihin shi kuma wannan sai aka ce saboda shi kuma zafin saki yakan wuce bayan wata wannan ban labarin wai wani ba ame ne yana ban labarin labarin wani ba ame dan uwansa da ya saki da takarda aika da takarda sai tana zaune kawai sai aika wani takarda ya sake sai ta yi kuka amma daga ba kuma sai ta ce shikenan sai inda ya mutu an gaba amma dai zai kasance na ciki na ciki bayan wata uku kila ya huce shi ke na an gaba to wannan kuma na rasuwa kuma akwai shi zafin shi shi haka da nake ba muna cewa wai wai idan zafin bai wuce ba kwanakin ya wuce sai an jira sai zafin ana gaya maka wannan kowane abu akwai hikima a yin sa ne hukunci ba ana yin sa ne kawai ba Allah ta'ala ya ji bisa hikimansa ya san ya san cewa wannan shi ne halicci mutane ya san saboda haka ya faɗi haka kuma yakan zama an ɗauki kamar yadda ya ce ainihin me yasa aka ce wata hudu a wani wuri ya ce ainihin saboda la'akari da in akwai ciki yana harrakawa namiji bayan wata uku na mace bayan wata uku sai aka ɗauki wanda ya fi tsawo ko da ihtimalin ko mace ce a ciki a cikin ayashi kuma har wala yau daga imam rada alaihi salam ya ce yayin da wannan aya ta sauka mata sai suka zo wajen manzo Allah suka kawo masa kuka suka ce mu ba za mu iya dauraya ba har wata hudu har da tsoron kwanaki goma wato miji ya mutu shike ne ta zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce da su ɗayan ku ta kasance idan mijinta ya mutu a jahiliya ke a zamanin da kafin musulunci takan ɗauki turoso ta jefa ta bayanta sannan ta zauna a kai sai wannan ta zauna a kai sai wannan daidai lokacin ta yaka nan shekara ta dawo wato a jahiliya kenan wato ita mace sai ta sami su turoso bayan gida ta zauna kai yana wari sai baɗi kuma ranar shekara da yi lokacin da zauna a ce yaushe ta zauna kan turoso a ce ranar kaza da ko ya dawo to sannan in shekara daidai wannan yawo sannan kuma sai ta sai ta ɗauki wannan suroson da ta zauna a kai sai ta yi tozari da shi sannan daga nan tana iya yin aure a jahiliya ita jahiliya an ce an ce in mace ta gama idan wafati a jahiliya wasu a bata tsoro sai ta sa al'auranta sai ya mutu saboda wani sai ta wurgar da shi sai aka kai sai ya fadi a mace to kaga wannan zai kasance ba wanda zai kusa da mai illa kenan sai a ce ai tana zaune akan turoso ne ce "Mm, ko ka je za ka sha abubuwa ba za ka je kusa da sai an gaba jahiliya to sai allah ta'ala ya kawo eh, ainihin eh, ga yadda al'amarin yake wato ku- ko da kuke ganin ya yi tsawo to ai kuma ai da a da ai ga yadda kuke shari'a ta zo ta ce a kar ai haka ga yadda za a yi ga muka ce ihdad na faɗi wanda ɗin ihdad ainihin takaba akwai shi ko da ke ba a kawo maganar shi a nan ba. akwai takaba takaba shi ne kamar wani nau'i na jaji wanda take zaman makoki har tsawon wannan zamani saboda haka ba za ta yi ado ba amma za ta yi tsafta ba za ta zauna da ƙazanta ba to su ku a jahiliya azanta ta kan zauna ciki irin wannan jahiliya har a al'adar mutane anan suna yin haka sai a ce ainihin sai ta sa kayan saki wanda aka tura a marina ta ɗauki su ko saki ko kuma ah, tufa mai arha a ji a tura mata sai ta sa ba za ta wanke ba sai ta zauna kullum da kazanta a ce ai tana idda ne ba ɗan kunni ba abin waya ba tozali to za ta iya sa ɗan kunni da abin waya da warwaron hannu kuma za ta sa kaya masu tsafta sai dai ba zai zama kare abubuwan da za ta sa na- na masu tsada ba sosai ba ado sosai ba Abin- abin wayan ba irin na gadara ko abin kunni kuma har wala yau haka tufafi ma ba za su zama na na gadara ba za su zama dai masu kyau dai wanda aka sa'adata kalas amma ba za ta yi kazanta ba a cikin tazib daga imam bakir ya ce duk aure in dai miji ya mutu to ya hau kan mace ta yi iddan wata hudu da kwana goma wato ko da tawa'un ita matar ɗiya ce ko kuyanga don a- in a- a- aka duba- in aka je bat- babin idda za a ga iddan iddan kuyanga bai kai na ɗiya ba ita tana yin rabi saboda kuma ba- rabin haila uku ba zai yiwu ba sai aka je ga wanda ya fi kusa saboda haka in aka ga jini biyu ya wadatar akwai ma abinda sukan ce mashi istibra'i kamar ainihin ainihin a kama baiwa ko a sai baiwa sai a ce a sai ya mata istibra'i ma'ana ya ga ta yi haila ta ƙaya to to idan baiwa ce idan ta bai kai na iya ba amma ko da baiwa ce in miji ne ya mutu sawa'un mijin bawa ne ko ɗa to iddanta wata hudu da kwana goma ba rabin idda nan ba za a ce ta yi wata biyu da kwana biyar ba in an in in in wancan iddan an ce ta yi rabi to wannan ba ba rabin idda ana- ana wafati haka kuma ko da auren mummun kadi ne to duk shi ma kazalika iddan wafati wata hudu da kwana goma nan a cikin kafi da isnadinsa ya ce wata mata ta zo wajen abi abdullah alaihissalam tana neman fatawansa dangane da kwana ba a ɗakinta ba ga wanda mijinta ya rasu sai ta ce mutanen jahiliya sun kasance idan miji ya mutu matarsa takan zauna she- wata goma sha biyu yayin da allah ya aiko muhammad sallallahu alaihi wa ali sai allah ya tausaya ma rauninsu sai ya sanya iddansu wata hudu da kwana goma saboda haka ku daure a kan wannan har da wani ruwayan kuma da isnadinsa daga abi ja'far alaihi salam ya ce mai tambaya muhammad bin muslim ya ce na ce masa mace mai ciki in mijinta ya rasu sai ta haihu sai kuma ta yi aure kafin iddan wata hudu da kwana goma sai ce in wanda ya yi aure ta yi duhuri da ita to za a raba tsakaninsu kuma ba za ta halatta masa ba ba sannan sai ta yi iddan da ya yi saura daga iddan farko ta shiga kuma waɗansu iddodin sababbi na salasa ta in ko bai duhuli da ita ba za a raba su ta kammala iddanta kuma yana iya da aurenta wato ga masu kuma da suka bada suka bada fatawa cewa in ta haihu shi kenan ko da amma suka yi mubalaga ko da ainihin gargaran mutuwa da naƙuda sun jiyo aka suka ce amma mubalaga ne ma'ana aka ce wa ana ya mutu ita kuma ɗa bai fito zuwa can sai aka ji in ya yaro ya ta ce shi kenan ta gama idda a wajen amawa masu hukunci da ka in an magana su ce maka wani ne ya ce mu kuma mun san Allah ba aiko wanan ba kuma wanan kuma ba wajen annabi yake ba to sai aka ce sai shine Muhammad bin Muslim ya tambayi Abu Ja'far alayhi salam to idan mace ta ainihin ta haife mai ciki ta haife cikin alhali wata hudu da kwana goma bai cika ba sai ta yi aure to ya kenan sai ce idan mijin na biyu wani mijin da ta aura ya yi ɗaya da hudu da ita to za a raba tsakaninsu kun ba aure tsakaninsu har abada kuma za ta idda ne ta kammala iddanta na wannan wata hudu da kwana goma sannan kuma ta yi iddan sarasa ta kuro saboda dukulin da aka yi kuma ba ba aure tsakaninsu har abada idan kuwa an ɗaura auren bai dukuli da ita ba to za a raba ba auren dama ya ɓaci amma bayan ta gama idda yana iya zuwa ya dawo an fahimci wani to sai kuma wata ruwaya din duk dai a cikin kafi daga buraid bin ma'awiya wannan wannan sunansa kenan sunan wani mutum ne daga cikin almajiran abi ja'far alayhi salam da ma imam ja'far sadiq to shikenan shi yace imam ja'far sadiq imam abi abi ja'far imam bakir kenan alayhi salam yace al المتوفى عنها تعد من تعتد من يوم ياتيها الخبر لانها تحد عليه يتي ايني انا انت بيش ne dangane da miji bayina sai ya rasu miji baya nan a gari sai ya rasu a tafiyarsa sai aka kawo mu matar labarin mijinta ya rasu to daga lokaci za ta fara ida ya ce daga lokacin da labarin ya ba daga lokacin da ya rasu ba a ce yaushe ya rasu ta cika ci ashe ba ta fara idan to ta sani ne yawa saboda ka idan daga lokacin da labari ya zo mata ba daga lokacin ba a ce yaushe ya rasu a ce ai tun watan wata uku da suka wuce ta ce a ina ma gan kusa gama idda ina saura wata ɗaya ke ba haka ba ko ba lura ba daga lokacin da labari ya zo daga lokacin za ta fara idda to sauran ruwayoyi game da hukumce hukumce zan tsallake saboda ko ba komai tafsiri muke insha Allah wannan ya wadata wannan mun faɗi batun akwai hikima a cikin wannan akwai kuma sauran hukumce hukumce to muka ce kuma idan sun kammala iddodinsu ko auliya ko ko mutanen gari ba ruwan kuma da abin da suka yi da kawo kansu na abin da ya dace da shari'a wato ta fuskacin magana da mai aure ko ma ɗaurin aure tun da inda ya ƙare bil ma'ruf yace bil wajhi alladhi la yankiru shar shine ma'ruf ta fuskan da ba ba- ta fuskan da shari'a ba ta musanta ba idan ta gama iddanta abin da ta yi kuma in bai saba ma shari'a ba ba ruwan kamar na ma'ana ko ta yi aure ko kaga ana shirin za ta yi aure wani yana da dan aure to ba ruwan ka kuma sai ka ce ainihin kusa al'adu aka rika cewa aka taba ganganu iri iri su ta su su kwaya mu "Hmm, yanzu da rasuwansa ko shekara bai yi ba wancan wannan al'amarin "Hmm, sai ka ce ta kosa ya mutu wannan ko ko ko ko kuma wata a ce ai babban mutum ne ir- irin shi ba ma a auren matarsa To wannan dai da nasi ya ya ya ce matan manzo Allah ummahatul mu'minin ne ba za ba ba- saboda haka ta- suna matsayin uwaye ne a wajen sauran mu'mini saboda haka haramu ne aure su amma ba mu san an ce wani kuma mutum shi ma matsayinsa irin na annabi ba wanzu wasu a wannan a ga- a ga- a garuruwanmu na akwai wa- sa- wai sarakunan gargajiya wani sarkin gargajiya mutu wai sai matan da ta zama wai ita ma sai ta mutu to kai kuma annabi sarkin gargajiya ne kai yana ka samu wannan to wannan al- wan- ba ruwanku da abin da suka yi da kawo kansu in bai saba ma shari'a ba a ma'ana ke sai magana ta gaba wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum babu laifi gare ku ku mu'minai ke na abinda kuka bijiro da shi ard ard ana ana ci mishi ta'ridi ta'ridi shine kuka nuna kuka nuna wani nuna da shagube kuka yi shagubensa zamu ce ba za mu ce kuka bijiro ko kuka yi shagubensa an san shagube ba magana karara ba abubuwan da kuka yi shagubensa na hidba hidba shine bidan aure na bidan auren mata kalma da zai nuna kana da bukata amma shagube ne au akanantum fi anfusikum ko kuka koye a kawo kanku a rayukanku ba ku faɗa ba idan mace mijinta ya rasu sai wani a ransa yana tunanin in ta gama idda zai aure ta a ransa sai yana wannan tunanin ya zo to yayi laifi in tana da miji a ransa ya ce wannan in mijin ya mutu zan aura to wannan yayi laifi ko a ransa ne ko a roba amma mijin ya rasu tana idda yana tunanin to in ta gama idda zai aure ta a ransa ba bai faɗa ba laifi ne aka ce ba laifi ne to haka nan kuma in yi ta'ariri ya yi shagube wanda ya nuna inda an gama idadin nan wani abu zai kasance sai ya faɗi wata magana ba- ba ya fito da maganan ƙarara ba to shi ma ba laifi Ma- ma- malamai sun taɓa da misalan ta'aridi iri-iri ta'aridi shine kamar wannan shagube ɗin kar- kar a yi magana ƙarara amma in aka nuna wan- wata magana wata ta nuna yana da ragaba ko ba ƙarara ba to ba laifi da shi alimallahu annakum satazkuruna kunna Allah ya san za ku tun za ku ambace su a ran kuma ana ba a ce ba wa- ko da ba a ce fi anfusikum ba abin da yake rubuce an san Allah ya sani ba ku da dauriya ka san adam yana son abu sai ka ga ya dai shiga zuciyarsa dai sai dai ya faɗa ta wata hanya to sai ya ce to ya san za ku tuna za ku yi tunanin wannan a ranku walakin la tuwa'idu kun nasara amma kar ku yi masu alƙawari a asirce a koye ya zama a koye a shirya maganan aure in kin gama idda amma kar ki gaya ma kowa ba daga ni sai ke ko wani ya zo ni ne To- to ban da wannan illa an ta kulu ƙaunar ma'arufa sai dai ku faɗi ma- magana magana abin sani wanda ya nuna alaman kuna da bukata amma ba sa- sarahatan ba kuma a ɗin kare zama ɓoyayye kenan kare zama a asirce kenan a bayyane kenan to ba laifi ga wannan wala ta azumin ukudatan da kai hatta ya bulga kitabu a jalakar kuma ku yi gag- azama shine ku yi niyan kullin aure har sai littafi ya kai iyakansa wato ajalin a arba'at ashhurun wa ashara din ya cika an shiga an fita idda din to sannan ai magana kullun aure kar a shishirya bagatun aure a ce amma ba za a kulla ba sai ke ta gama idda kar a yi hakan kar ma a yi maganan auren sai an gama idda wa'alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum fahdharu ku sani fa Allah ya san abin da ke rayukanku abin da kuka koyi a zuciyanku ba ku aikata ba ya sani ballantana ma wanda ku aikata saboda ku ku kiyaye shi ku kiyaye shi ma'ana ku ji tsoron hisabinsa da hukumarsa wa'alamu anna allaha ghafurur halim kuma sani Allah mai yawan gafara ne mai kuma tausayi ne shi yasa ma a tausayinsa da gafararsa ya sa har ya muku rangwame dan dan adam ya san bai da dauriya ga abin da ransa ya biya sai ya ce to karfa mace tana cikin idda a je a ce za a kulla aure ko a za a yi shirin aure a ce a jira bayan tana gama idda sai a daura har a yi haka a jira har sai idan ya gama sannan a yi magana ko to amma ba laifi da wani nuni da ya nuna alama mutum yana so saboda in yadda ya kare ko wani ya fito sai ta saurara sai wani dai tun da ya nuna ya faɗi wata kalma ana cewa ta'aridi nan duk da ainihin malamai sun kakkawo misalan shi musassalin shi daban-daban amma yana nufin kada a yi magana sarahata kar a ce aure kalmar aure kada ka ko ina so ko wani abu kama da haka kawai kamar misali ya ce in Allah ya yarda in ya sami mata mai kama da kaza kaza insha Allah zai aure kuma tana ji ba da ita bai ke ba amma sufofin da ya faɗi irin sufofin ta ne kuma ya ce in ya sami graduate wanda ta yi kaza kaza kuma insha Allah ku kazi ko kuma wanda ta taba haihuwa mai wa ma ni ma in saka ga ban sama haihuwa ba kila ma in sama haihuwa da ita in ta tun samu mace wanda ta taba haihuwa insha Allah ba kazi to sai ta gane abin da yake nufi kila ma ya kawo da ido bai kalle ta yawa ko kuma in yi magana da ita ya ce ya faɗi wata magana ya ce ko mutanen kirki mutanen mutane mutanen Allah mutanen kirki in Allah ya nufa wani abu zai kasance insha Allah zai kasance wani abu mai kama da hakan ba a haddade ba a ce ga iyakan abin da za a faɗa ba amma kar a yi maganan aure an fahimta ai kada maganan aure ya zo kuma kada shagube ya cika shagubuwa in ya shagubu sosai sosai ya zama sarahat kan ji wadansu shagubu shagubu ya ce ga gaskiya wannan shaguban a daina iri ce wai in kin gama idda ki gaya ma to mene na ronka da idda na na'am ba sarahatan bane amma kaga dai wannan ya shagu usus kar shaguban ya cika yawa sai kuma a shiga magana a gari kwayan ai wannan ya ce in ta gama idda ta gaya mace haba ashe to kaga kaga ainihin duk magana ya yaɗu to kaga ba irin wannan ne ake ya kamata ya zama ainihin a bashi a shagube din a ji tsoron Allah a cikin ruwaya ya zo cewa shi abinda aka hana da aka ce walakin latuwa iluhun na sirra illa an ta kulu ƙaunar ma'arufa shi aka ce shi ne mutum ya ce mata mu haɗu a gidan wani sai alƙawari sa ya ce yana son ya ganta a haɗu a gidan wani to shi kenan sai a tafi can gidan to kaga ma dai koma menene in aka yi halwa aka yi magana ai kaga dai ba wanda ya san abin da ya gudana ko ko ba mu kai shi da zurfi ba idan dai daga shi sai ita suka kaɗaita na farko dama ya haramta to amma in suka kaɗaita yana iya ya wuce ta'ariri in ya zo ci ai ta'ariri yayi wa zai gazgata shi ko amma idan a gaban jama'a ne aka yi magana aka ji kamar ma bai dube ta ba ma ya ce shi dai in sha Allah dai in ya sami mata mai kama kaza kaza in sha Allah zai rayu kuma ta ji ko yi mata wani magana amma dai ba a asirce ba wannan ruwaya ne ya nuna a wani ruwayan kuma ya ce shi ne mutum ya ce ma matar mau'idiki bai tufi alifulat wato mu haɗu a gidan iyalan gidan wani a haɗu a gidan wani ke ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا قضت عدته sannan ya biɗe in yi suna zai ce to karfa wani ya riga ni in idanki in idanki ya ƙare to me yayi wannan shagube ne wannan yawa ya zama mau'id a sirce kenan والقول المعروف هو الطلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب هذا yace magana ma'arufi shine bidan halal ba tare da azama akan kullun aure ba har sai ajali ya kai wato adin idda ya kai a wani ruwaya huwa an ya an yalqaha fa yaqulu inni fiki laragib wa inni lin nisa'i la mukram fala tasbiqini bi nafsiki shine ce ni fa ina fa ina fa so kuma ni fa ina girman mata kan girman mata kada wani fa ya riga ni ke to wannan shagube ne kuma ya ce sirri kuma wa Allah ya halu ma a haifa wa adam kar kai ya zama shi da ita lokacin da ya mata alƙawarin ba kowa wa shi ne sirri wannan shi ruwayoyi ne nufi kana wannan ya nuna abin da yake nufi a asirce ma'ana da shi da ita su yi magana wani bai ji ba in dai shaguɓan ma ya shaguɓan ana ji kuma a gaban mutane shi ne to kuma rawayi dai duk sun nuna dai ba su hadda dai ba dai amma sun mana sun mana nuni wa'annan ya wadata wanda da karanta ainihin ainihin ya nuna cewa ba zai ba za su kaɗaita ba kuma ta'aribin nan da dai ba zai ba magana sarahatan ba amma in yi in yi faɗi wata magana wadda take nufin ragaban shi nan gaba in wani ma ya fito za ta ce dakata in kun ba ta da bukata ma za ta ce ko da ya yi shagoben sai ta ce a ranta irin ku ne ake aure ko wani ya fito sai ji labarin ta a wurin ta ko ba ta ba ta da bukatun shi ke kuma tana da bukatun shi wani za ta ce da ka saboda tana tsammanin wani zai saboda maganan da yi wanda ya nuna alama ko ba lura ba amma in mau'id a sirce ne aka an san magana a daga yi to shi ma wannan zan daidai bar mana ruwayoyin haka ya wadata abin da na faɗa لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تبذلوا لهن فريضة babu laifi gare ku ku muminai ke in kun saki mata matukan ba ku shafe su ko kuka yanka masu yanki na na sadaki ba an kulla aure ba a taɓi mace ba ko kuma an kulla auren ma ba a yanka sadaki ba amma an kulla aure to sai kuma saboda wani dalili sai aka yi saki to me ma'anan babu laifi ma'ana ana iya sakin mace ba a tare da an yi duhuli ba an kula wurin a yi saki eh inda wani inda dalili dama saki an sa shi ne saboda maslaha yana iya zama maslaha ne bayan an kula wurin wani dalili ya sa kawai gara a fasa auren halas na san kes ɗin wani mutum da aka ɗaura masa aure da wata yarinya shi kuma ya gama makaranta ya kama aiki yana son mata ya fara karɓar albashi shekarun baya ne lokacin albashi albashi ne ya kama aiki yana son mata a gidansa sai ya ga wata yarin yana so sai aka ɗora masa aure da aka ɗora aure sai ya ce yaushe za a biki sai aka ce ai sai ta gama makaranta ya ce yaushe aka kira mashi shekaru shuru shi kuma ya gaba zai iya to sai ce to ya yi saki sai ya aure wanda take dama tana jiran aure ne shi yana sa aure sai aure wanda ba ta ba ta ba aure take jira ba ya za a yi zai yiwu ya ga shi ba zai dole ba sai a aure wata sai shi fasa wannan ma'ana kaga wannan kila sakin ya zama mashi masala tun da shi abin da yake bukata mata a gidansa kawai halas kuma wannan ba za ta zo ba sai bayan shekaru wace tana ajibi ne lokacin a sakan da aka ce sai ta yi gama biya ya ce ya ce ciyar ai wannan ba zai iya ba da shi ke nan sai ya zagi to kaga wannan ba lai sakin nan laifi ne eh ba aka ce ba laifi an saki mace ba kafin kafin a shafe ta ko ma ba a yanka sadaki don ana iya kullum aure ba a ambaci sadaki idan an ambaci sadaki don ba a aure ba sadaki saboda haka in an ambaci sadaki to abinda aka ambata za a biya in ko ba a ambata ba to ya auku da sadakin shakamarta kamar ta sadakin ta na wani to ya auku automatikiyan da wannan sadaki don ba a aure ba sadaki amma idan ba ambata ba ya auku da sadakin shakamarta to domin da ya nisa Allah ta'ala ya ce ainihin ko kuka yanka mata sadaki da domin an yanka sadaki za a ce to an ɗaura aure sadaki kaza ne ko kuma wannan ba a yanka ba a ce an ɗaura aure ba amma yanka sadaki akwai hukunci daban wa mattu'uhu na alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal musi to ku ciyar da su waɗannan matan daɗi shi ana ce mishi shi ma ana kiran idrakin kalmar mut'a a jikin shi wato jiyar da daɗi ku jiyar da su daɗi da wani abu tunda an ɗaura aure an ce an fasa to a ba ta wani abu daga cikin dukiya wannan abin da zai bayarwa shi ne ake ce mata ake ce musu muta ce ainihin an mutum ya kulla aure da mace ba tare da an ambaci sadaki ba a kullin auren sai ya sake ta kafin da kuri to ba kuri ba komai gare ta kan shi sai dai wannan mut'a din shine jiyar da dai wanda Allah ta'ala ya nuna da shi inda yake wa mat'uhunna ku jiyar da su daɗi ma'ana ku ba su wani abu wanda zai daɗa da masu rai tunda an aure ta ba sai aka sake ta an kulla aure ki sai aka sake ta sai a ba ta wani shi wannan abin da za a bayar din nan alal musi'i qadru ga mai wadata daidai gwargwadon wadatarsa alal muktari kadaro da mai rashi fakiri shi kuma daidai gwargwadonsa daidai gwargwadon da ke bayarwa to ya bayar in mai yalwa ne sai ya bayarwa da yawan gaske kuma wanda ba shi da shi da bayar da dan gwargwadon abin da yake iya bayarwa mata'an bil ma'ruf wannan je da daɗi ne bisa abin sani wannan bisa yadda ya dace kenan shar'an da urban ya kamata a ce bisa bisa wasu hankali ya bayano da cewa bai kamata kawai a saki mace shi kenan an gama ba za a ga cewa ya kamata an da da mata ba shi auren nan da aka fasa shi wanda ya fasa gashi ya ce a baki kasa wannan kuma ya ce haƙƙan alal musu kai ma wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa masu kyautata ma kansu an ladartar da su ya zo a aiki irin wannan an ɗaura aure kamar wancan misali da ke baku ne ce maka wannan da aka ɗaura masa aure ga shi ba zai iya jira ba to sai ce a ba sai aka sai su ke to irin wannan sai ya bata wani abu ba dai wani abin da ya shiga tsakanin sa amma sai ya bata wani abu ce mai wannan kuma dai kyauta ne inda yana yana dan sukuni sai ya bata kuɗi mai yawa sai ta je ta wani sai ta wani auren wannan dukiyar da aka bata dai shine an da mata da shi kuma wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa ko wanda suke ahalin kyautatawa lazim ne su akan to kaga wannan ba a ce nawa za a bayar ba ko an ce in an rabu kaza za a bayar da sannu za mu karanta wani wani mutu'adin na matar da ake zaune da ita ana cikin aure mutum ya suke ta shi wannan yana gaba shi ma akwai mutane shi ma wannan wancan an ce haƙƙan alal mutaƙi ne to kuma wannan aka ce haƙƙan alal musulmi wancan shi ma aka saki mace ana tare shi ma ana sa a bata wani abu to za mu zo ga kan shi a cikin kafi da ayashi an tambayi imam sadiq aka ce masa mutum ya saki matarsa yana iya ajiyar da ita da'i aka ce an rajulu ya rufe imra'atahu yumatti'uha qala na'am amma ya amma yuhibbu an yakuna min al-muhsinin yace eh wato ma'ana zai je da ita zai ba ta wani abu shine bai je da daɗi zai da ɗa mata rai da ba ta wani dukiya kyauta ya ce na baya son ya zama cikin muhsini ne baka ci Allah ta'ala ya ce hakan adal muhsini ne ba amma yuhibbu an yakuna minal muttaqin don a a nan gaba kaɗan an ce hakan adal muttaqin a cikin tazim inna inna mut'atul mutallaqa farida yawa a cikin tazim an ce aini daga imam sadiq alaihi salam ya ce ainihin kalmar mut'a da yake mutane suna ta amfani da shi a abubuwa daban-daban hatta a hajji akwai shi kawai yana nufin kawai ainihin wani abu da ke da dare ko sauƙi kamar a hajji sauƙawa a haɗa umra da hajji aka ce wannan jiyar da daɗi ɗin nan na wanda aka sake ta ma'ana ba ta wani abu an fahimta ba ta wani abu ya yake ya ce ainihin ya ce farila wato wajibi wujuba ba an baka shawara ne yana aka ce yana da kyau kai ba wujuban dole ne kai don aka ce wajibi ne kai kuma ainihin ya zama ana iya mutalaba da shi ke ainihin in baka yi ba kayi laifi ke kuma daga imam bakar alaihi salam shi ma an tambaye shi dangane da mutumin da yake son ya saki matarsa kafin da huli da ita ya ce yi matu'a kabla an yi kirka sai jiya da ita daɗi kafin ya sake ta ma'ana ya ma'anin jiya da daɗi ya ba ta wani abu an bai da kalman jiya da daɗi ma'anansa ne ne za ta da mata rai da ba ta kyautan wa'in su dukiyoyi daidai gwargwadon hali in shi mai ruwa da maki da ya ba ta gida da mota ko dukiya mai yawan gaske ko ma ya kai ta haji duk dai amma dai ba a wuri an bayyana daidai gwargwadon hali to da ya ce domin allah ta'ala ya ce wa matuƙuƙun na alal musu ƙadar huwa alal muƙtari ƙadar a cikin tafsirin ayashi daga imam kazim alaihi salam an tambaye shi dangane da wanda aka sake ta me yake gare ta na mut'a ƙarar ruwa shi da zai haka ina yanzu a ce shi da aka tambayi imam kazi da ke kan wanda aka sake ta na jiya da daɗi ƙara ma ala ƙadar ma da sauƙi inda ke daidai gwargwadon dukiyar miji ta wanda ya aure cikin daidai in idan biloniya ne to lalle ya kamata ta sami miliyan idan miloniya ne ya sami ta sami miliyan in kuma sauramoniya ne to zai sami ɗansu dubbai in handaramoniya ne kuma sai ta ƙara ta tsayen ɗaruruwa daidai gwargwadon hali ko ƙwararrawa idan idan biloniya ya saki me zai kamata a samu biliya biloniya ba biliya sautamoniya thousand wa haka daidai gwargwado daidai gwargwadon dukiyan shi shi shi miji ya ce ala kadar ma da zauji bisa gwargwadon dukiyan miji a cikin ƙarfi daga imam sadiq alaihi salam ya ce falimatiha ala nahu ma yumtu mithlu aminan da safiya ya ce ya je da daɗi da cikin irin yadda za ka je da kankan da za kamar ita mai kamata a ba ta to matsayinta akwai wani abin da yake wata in aka ba ta an raina ta ne ko a cewa ya ba ta kyautan ta za ta yi wannan raini ne zai ci gaba ba a ba ta daidai matsayinta wata in tana da babban matsayi da dama an san za a ba ta kyauta mai yawa kuma kai da kasa ni fita mai yiwuwa kuma duk abin duki a nan za a yi la'akari da matsayin ita matan har wala ba kawai matsayin zuwa wani ruwa an ce daidai gwargwadon matsayinsa har wala kuma da ita ma matsayin mata a cikin baki an rawaito أن الغني يمتع بدار أو آب wannan ruwaya cewa mawadaci zai iya da daɗi da gida ko adini kun a wancan lokacin nasu lokacin nasu zai baka gida ko bawa an bai da to ka san gida yana da kima har yanzu adini ko yanzu ainihin za maka adini ne za a yi maka yanzu sai dai a baka mota ainihin yana da wadata gida ko adini والوسط matsakaici kuma yi masu obisaurin bisaurin shi kuma sai ba da tufafi walfaƙiru bidar hannun ɗaukar faƙiri kuma ya ba da dirhami kuɗi mana ko ya ba da zobe in bai da wadata wato ko ga wannan gwargwado gwargwado ne ba a cikin gaskiyar magana ita ce shari'a ba ta ƙayyade ba amma za a yi la'akari da mene yalwan mutumin da ita matsayin mata to tun da yake an ce haƙƙi ne ba san za mu magana duk lokaci a kuri ma za mu magana akan daga ba kan wanda aka sake da janar ba kawai ma wannan ya zo akan wanda aka sake ta ba a shafe ta ba amma mutum yana zaune da matarsa ya sake ta shi ma akwai mutan da na nan yara to dama wancan hukuncin mun ce ainihin an sake ta ba a yanka saraki to magana ta gaba in an yanka saraki ba abubuwan da yake wannan rukun zamu zama ba a yi zurfin da ruwa ba an yi mun kira yi kuma ne kawai insha Allah muna shirin sabon rufa wanda yake zai hana ruwan jami'a kuma fara yi shahararrun da ba za a yi ana fara yi a wani wuri na an kama ba a zuwa ta sha shi kun shahara da da mulkin to wa in tallaqtu mu'minna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtu lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an yaquna aw yaqul alladhi bi yadihi uqdatun nikah wannan kun ga cikon magana ne yanzu a wancan ayan an ce malam ta maso wannan autar duru da hunna farira wannan kaga wancan hukuncin motarsi ne da wanda ba a ambaci sadaki wajen kula aure saboda haka sadaki zai koma kamar kakanta da inda aure ya tunda an fasa sai aka ce daidai gwargwado a yi ajiyar da ya dace to idan aka sake su idan da in kuka sake su ne kabla an ta masona tun kafin ku shafe su wa karfaratu lahunna tarida a hali kun yanka masu yanki ma'ana na saraki an ce saraki kaza wa nisfu ma faratu to rabin abin abin da kuka ya ya wannan ya nuna saraki yana da yawa ko ba ga da hujja hankali ba irin yadda mutane anan suke wasa da saraki sun ana suna wasa da sadaki sun mai da addinin Allah kayan warki wai sai a ce wai sadaki wai naira yanzu yanzu a yanzu wannan lokacin da an ce wai naira wai dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin wannan wasa ne a wannan lokaci namu da naira ta lalace bai kamata a yi batun sadakin da ya kasa da miliyan ko na bazawara ce gina gida ne na 'yan dubai ko ana sai motar 'yan dubai haka ne ya kamata har auren mace ya gaza darajar gida da mota ya zama har doki ya duka ala to in an yanka mata sadaki to a baka rabin abin da aka yi a wannan yaron sadaki yana da yawa yanzu idan misali masu cewa sadaki naira dubu ashirin aka ce to ai ya fasa auren zai ba ta nawa gudu goma mene ne za a yi goro da za ta siya kaga ai ya kamata ya zama ainihin ya zama dukiya ne mai yawa ya nuna ko ko da ko da hujja hankali yana maka lalle a sadaki dukiya ne mai yawa inda ba dukiya ne mai yawa ba zai a ce ya bada rabi kaga rabin yana da yawa inda dan ɗan ɗan ɗan ba mu da mako zai ta nawa da aka da ta dan yanzu har suna ai yanzu ba suna yan yanzu ne ma suke ciki ke ɗan sa dubbai ga can yan ɗaruruwa ne wannan ma suna cewa dubu biyar dubu goma har yanzu kuma suna cewa dubu ashirin dubu wannan izgili ne da addini to in an yanka sadaki aka ce sadakinta kaza to a bata rabi illa an yi afu illa an yi afu illa an yi afu sai dai idan su suka yi afuwa wato su matan da aka sake su sai idan macen da aka sake da gefe shi aka ciko gaza da yake ba a sadu da ke ba an ba ya ce ga rabin abin da ya ka ci a yaba ne na yabi au ya abuwar da zai bai da hiyo kudatun da ka ko wanda yake kullum aure ke hannunsa ya yafi idan kasira ce idan kasira ce wato banda domin akwai kasira kasira ita ce wanda yake dama al'amarin ta yana hannun wali amma wadda take wadda take baliga akira to ita ce aura da al'amarin amma idan asira ce kamar da ce mukaddara yarinya ce karama tunda ihtimalin ya halatta aure yarinya karama to wali ke da magana ko kuma ta girma har ta balaga amma akwai da karancin waye kamar sawo kuwa ce to wali da ko majnuni to wali an bayyana to amma in ba ka ba an ishe ce Allah ta ce auya in illa an yi akona sai dai in su matan su ya su ya fara da ko kuma kaga ya nuna dukiya ne mai yawa ko kuma wannan kullun aure ke hannunsa ma'ana idan idan idan ita matan kasira ce ma'ana kasira ta kaitatta amma a shekaru ko a hankali amma akila baliga kammalalliya ce ita ce aura da al'amarin sai aka ce wa an ta'afu a ƙarbu da takawa to amma ku ya fe shi ya fi kusa da takawa ku ce a ba sai an ba da rabin ba kaga nuna rabin nan kuɗi ne mai yawa ko ba lura ba in ba dukiya ba dukiya ne mai yawa ba wanda zai damu an ɗaura auren naira dubu ashirin an ce to a ba ta rabi a ce sai dai ta yafi ne ya yafi dubu ashirin ne ne kuɗi ne kuma ku ji an ce an ce mutu an wanda wancan wanda ba a yanka ba aka ce almusi ya ba da gida ko adili mutawassiki kuma ya ba da tufafi kaga kuɗi ne waya wancan gida wanda in an yanka abin da aka yanka ya fi yawa in an yanka dole zai zama ya fi yawa sai aka ce to ya fi shi ya fi kusa da takwa wala ta sawul fadla bainakum kar ku mai man tafi fiko da ke tsakanin na ainihin kar ku nuna ainihin jin haushi da hasara da irin kan mutum ya ce wannan wannan irin mummuna ya ya sake ki ba mu yadda ba wallahi ba wani batun ba wani batun ya biyo sai ya biya ka cikka ba sadakin ki ba miliyan biyar ne ba to wallahi sai ya biya miliyan biyar ne ko mai tsiyar to kar ku ce haka kar ku manta da falala tsakanin ku a halin dattaku ko a ce ba miliyan talatin ne sadaki ko wallahi sai ya biya miliyan goma sha biyar to kar a yi haka a nuna hadin da taku shi ne ma'anar latar sauwar fadala bai nuku kar kuma mai tafi ko fiko tsakanin ku da nuna ainihin kiyayya da gaba domin wannan aiki shedan shedan zai fara ce wannan tun da ya suke wallahi a kuntata mashi ko zai wani auren sai ya ji jiki da shi da auren sai ya shekara goma ce da dukiyarsa inna allaha bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa da ma'ana zai yi muku sakamako to wannan dai duk maganan batun saki ne da su idda da ire-iren su abin da ya shafi aure to ga wata aya ta bijiro a nan gaba wanda ta maganan ta ya da bambanta ta bi zuwa amma kuma sai aka sadar da magana da farkon aure din kuma aka ba mutum kam- kamar wannan it- it- ita wannan aya ta bijiro ne kamar da na sha- muka sha faɗi cewa ainihin alkur'ani ainihin ayoyinsa ba an jera su ne bisa jerin yadda suka sauka ba. ko aka yi la'akari da maudu'i ba an yi la'akari da kira'a ne saboda ka dogayen surori a farko matsakaitan surori a tsakiya da jajjeru a ƙarshe haka ma ayoyi dogaye a dogayen surori matsakaita a matsakaitan surori gajejjeru a gajejjeru surori haka abin yake saboda haka ba mamaki a cikin magana kaga wata magana ta ce amma akwai hikima wajen sa ta a wurin ko in ma a babin kira'a ko ma a siyakin karatu wani lokaci ya zama tana da nasaba da abin da ake faɗa ina ganin kila za mu fasa karanta don mun shiga a aya ta gaba maganar da na ɗan tsawo kila mu- mu- mu duki lokaci fiye da wanda muke da shi saboda haka insha Allah za mu iya dakatawa a nan. ba laifin na kawo su ba ruwayoyi a kan wannan abin da muka karanta a cikin haƙi da tazir daga imam sadiq da aka ce ai an yi abu biye da hi ko kuma tun nika yana cewa wato yana nufin wali ne ko wanda ya jibinci a yanar kulli sai ya ce yana nufin uba ko kuma wanda mace ta wakilta ya- ya- ya aurar da ita ya walici al'amarin na ɗan uwanta ko makusancinta ko ko wakilinta. kuma a wurin mu wali uba ne ko uba uba zagayo saura duk wanda ba uba ba ko ko kaka uban uba ba to ba a ce mashi wali sai da a ce masa wakili nan mu mu- mutane muka ce wali wali sai ka duba ga ba wali ba to zai ce shi kenan kila wala Allah wakili ne kuka ce mashi wali in ba ka ba wali shi ne uba sai kuma uban uba su ne kawai wali a cikin kafi a ruwayoyi daban-daban ya ce shi ne uba da ɗan uwa da mutumin da aka yi wasiya da mutumin da ya halatta ah, a- a miƙa al'amari gare shi na dukiyar mata ne wanda yake iya siyar mata ya shi- ya siyar mata ya siya mata in shi ne ya yafe yayi a cikin wata ruwaya na ayashi ya ce duk wanda da wanda da aka ambata an yi ce ya yafi ya yi in ta ce to ban zartar ba ba yaya ya ce in ita ta riga ta ta wakilta shi al'amarin yana zarfawa ko ba za ta iya cewa ba ta fasa a ko- a- a nu- a wani waya kuma aka ce mahaifinta ne uba shine in ya yafe yayi da kuma ɗan uwanta in yi- in tana zaune a wurinsa ko kuma wani wanda yake tsayawa da al'amurinta shi wanda yake matsayin tamkar uba shi ne yake iya yake iya fitar in ya zama kamar ɗan uwa ne amma ɗan uwan da baya tsayawa da al'amarinta ba shi ke tsaye da al'amarinta ba ba zai iya ya cewa ya yafe har a dunkule kowai ki ban gama karanta wa ba a cikin haruna daga imam sadiq ya ce allazi bi yadihi uqdatun raka shine wali haka ma a cikin majma daga daga daga gare shi da shi da babansa cewa allazi bi yadihi uqdatun raka huwa wali kamar yadda muka ce kuma wali a wurin uba ne da uban daga amir rukuni ya ce huwa zawj a wani ruwaya ya ce mijin ake ne shi allazi da yadda ya kudu da tuka tun da shi aka ɗaura ma aure sai ya ce shi mijin ake ne to al- al- al- alwali inda na huwa al'abu wal jaddu ma wujudin abu al'adana ala zikir gairar malik fa amma ma adahuma fala wilayata yace a wurin wali shi ne uba da kaka tare da kuma tare da uba da kaka yana zama wali ko uba yana da ba wai sai ba uba ba a bisa da bisa gaskiya ma ana ganin kamar da imam kuma ne ke ganin ainihin kaka ya fi uba karfi a auren da auren da har ma inda aka ce yin za su ɗaura aure a lokaci guda to za a zartar da na kakai in ko su ɗaya ya riga ɗaya to wanda ya riga za a to wanda duk ba wannan ba ba za a ce mishi wali ba sai dai in ita ta bashi walici to a dunkulin abin da ake nufi dai shi ne in ita yarinyar kasira ce nan ne waliya idan kowa ba kasira ba ce ita ce aula da al'amarin an bayyanta in ita ba kasira ba ce ba liga akila ita ce aula da al'amarin ta ba iyayen dangane da wadatar sauran fadalar bainakum da cikin ayaci daga imam bakire ya ce manzala sallallahu alaihi wa ya ce wani zamani na nan zuwa wanda mutane za su runtse idanunsu ga dukkan abin da yake yace ya ti alal nasi zamanin hududun ya addu kullum ri'in ala ma fi yadayhi wa yansawna al-qadara bainahu kowa ya kama abin da ke hannunsa an kan ya su manta da farara a kanunsa alhali qala Allah wa la tansaw al-qadara bainahu cikin uyun daga amir mun yace sayati alal nasi zamanin hududun ya addu al-mu'minu ala ma fi yadihi ولم يؤمن بذلك قال الله ومن لم ولم يؤمن به ولم يؤمن بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم zamanin na zuwa mutane za su zama marowata ke ainihin kowa ya kama abin da ke hannunsa alhali yana ta zan cewa latar saurin fadar bai to shi kenan wannan wannan dangane da abin da muka karanta ne za mu karanta hadisu ala salawatu nan gaba